الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyu ko yau laraba ashirin da biyu ga watan jimadar kula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba sati biyu da wuce baya muna cikin littafinmu alwaji fi zikin sunna wal kitabil aziz inda muka ga darasi na 91 za mu tashi darasi na 92 bihi shafi na 380 sannan muna cikin kitabun nisa inda muke cikin kuma babu halal a wannan babu muke to saboda haka insha Allah ta'ala za mu dora fili kafin mu wuce kamar tambayar da yi matsayi cewa me matsayin wannan gani a ji a duba mana bidayatul mutai wa nihayatul muqtadi na babban malami abul wali ibn ahmad ibn muhammad ibn rushd al-qurtubi al-andalusi maka ce a je a duba a ji me ra'ayoyin malamai a kai to zai ne hukun duba idan an dubo ne malamai suka ce a kan wanda yi wa matarsa saki irin na bid'a an ce saki ne na bid'a musamman hadisi ibn umar da aka dauko da annabi ya ce murhu fa jiraji ha umar ce shi ya dawo da ita to shine na san me ku duba ba to amma bara ku ji daga cikin maganganun da ya yi a nan an yi maganganu da yawa a cikin littafin amma cewa yi wa malmo bi ausali a nawa littafin mujallabi na ɗaya shafi na hamsin da biyu sai ce fi hukumin man tsallaka fi wakatil haini me hukuncin wato wanda ya kai a lokacin da ake al'ada ko kuma tun a farko cewa ibadi na biyu fi ma'rifatin talaqi sunni min al-bid'i eh da zaka gane wato um sakin sunna da kuma na bid'a sai ce ajma'a al-ulama wa ala anna al-mudar huwa mudalli da mudallika lis-sunna ilma dukhul biha huwa alladhi wato yudallikum ra'atahu fi tuhuri gaba ɗaya malamai sun haɗa kan cewa sakin da ake kira sakin sunna shine mutumin da zai saki matarsa lokacin da zai tsarkin da bai zari da ita ba kuma saki ɗaya duk malamai sun haɗa kan wannan amma sai yace wa annal mudallika fil haidi aw al-tuhur allazi masaha bihi yace amma duk wanda wato ya saki matarsa lokacin da take al'ada ko tsarkin da yi tare da ita a wannan karan to sai ma da yake duk wanda ya wannan to sai take irin na sunna wa inna ma ajma'u ala hada lima sabata min hadith ibn umar abin da yake ne suka hada akan wannan sun yi ne saboda abin da ya tabbata a hadisin abdullahi da umar cewa annahu dallaka ra'atahu wa hiya hafiz ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi alaihi salatu sayyid abdullah da umar ya saki matarsa tana al'ada zamanin annabi alaihi salatu wasallam sai annabi ya ce shi murhu wal yuraji'iha ko marje shi mai da ita hatta ta duhura thumma tahidu thumma ta duhura har sai ta yi tsarki sannan ta yi al'ada sannan kuma ta ƙara yin tsarki thumma in ja'a amsaka wani ja'a sallaka sannan idan ya ga dama ya rike matarsa in kuma ya ga dama ya sake ta sai ya ce kabla an ya masa kafin ya sadu da ita fatil kal aidatu allati amara Allah wannan ita ce idda da ubangiji madaukakin sarki ya umarni an tu sallaka la hannita a saki mata da ita ita ce inda da Allah ya umarni a saki mata da ita amma da yake wa khalafu min hadha al-bab bi thalathati mawadi' amma a wannan babu sun yi zabani a gurare guda uku shi za na ce aje a duba amma tunda ba ku duba ba gashi al-mawdi' al-awwal guri na farko hal min shartihi Allah ya kubaru ha talaqan bil idda wato sannan na biyu wa sani alil mudallak mudallik kai talatan a'ani bi lafzi talati mudallikun lis sunna amla sannan na uku bi hukumi man tallaka fi waqti al hayd to mu yanzu muna magana ne akan wanda ya sake a lokacin al'ada shine na uku to shi za da yanzu zai ce wa ammal mawdi'u salis wa in tattin ba muna bukatar sa amma yanzu da muke bukata ya janyo wannan gini wannan sai ce guri na uku bi hukumin man tsallaka fi waqtin haidi me hukuncin wanda ya saki matarsa a lokacin da take al'ada sai ce fa inna nasa talabu min zalika mutane sun yi sabani akan haka fi mawadi a wurare daban-daban abin da yasa nake karanta wannan shine domin mu ba da haske mu ga alal akal mu ji wani irin abubuwa malaman fiqh suke dogara da su sannan kuma abu na biyu mu kwaɗaitar da yan uwa wanda ba bai da littafin ya nema saboda zai rika baka hajji a matsalar da aka yi sabani shi zuwa yake dan a tattauna kamar dibet ake a bidayatul mutai za ka ga kamar dibet wane zai kaza wane zai kaza to wannan zai taimaka sosai da sosai to sai ce min ha annal jumhur daga cikin maganganun a kusan an samu jumhur mafiya yawan malamai kazu suka ce yanzu talakahu duk wanda ya saki matarsa tana al'ada duk da yayi sakin bidan a sakin yayi dan a zartan masa da sakin da ya riga yayi kun ji magana ta farko ku yawa wa qalat firqatun la yanfudu wa la yafa to su daban kuma aka same su kace a ba za a zartar ba kuma bi ba ba za a zartar ba kuma bi ba wallazi da kalu yanfudu kalu bara ku ji yadda ake da yadda wanda suka ce za a zartar da zakir sai suka ce yi umaru bai raja za a umarce shi ne bai dawo da ita wa haula yasrabu firqatayn su kansu wa'annan sun sarrafa gida biyu fa qaumun ra'aw anna zalika wajibun akwai wanda suke gani a wannan bangaren wajibi ne a umarce shi bai dawo da ita wa annahu yujbaru ala zalika amma za a tsora a kan wabihi kana malik kun gane abin da nake nufi za a dora za a dora yawwa shi nake nufi cewa wato za a dora kan abin da yi din shine magana ta farko a bangaren wabihi kana malik wa ashabu wannan ra'ayin imamu malik ne da shi da wato sahabbansa wasu daga cikin su wa qalat firqatun bal yundabu ila zalika wala yujbar ka ce bari wannan magana za a umarce shi an zo mutahabbi ne a ce dawo da ita amma ba za a tura ba kun gane ko yawa ko kuma fa qawmu rawa anna zalika wajibun wa annahu wajibun ko kuma za a tilasta masa yi haka tilas wajibi ne a tilasta masa yi haka su kuma wancan suna ganin mutahabbi ne ba za a matsa ba na cewa sai ya dawo da ita ne kamar wannan umarnin amru na dinin ne an fahimta da kyau ko yawwa amru na dinin ne sai ce wa bihi kana shafi'i wa abu hanifa wa sauri wa ahmad wallazina aujabu al-ijbara ikhtalafu fi zaman alladhi yaqa'u fi wanda suka wajabta cewa a dora akan haka sun yi sabani a lokacin da wato wato za a wajabta masa a lokacin da za a wajabta masa cewa ya dawo da ita imam malik da wasu aksaru ashabi ibn al-qasim da wasu su suka ce yujbaru ma lam tanqadi iddatuha la atila ta mata ya dawo da matarsa mutakar bata gama idda ba mutakar bata gama idda wato za a matsa ba amma ashab shi ma ba maliki ne yace la yujbaru illa fil hadati al-ula ba za a matsa ba ya dawo da ita ba in ba al'adar ta farko ba tunda al'ada uku za ta in da riga ta gaba ta farko ta shiga ta biyu lamin zubar ke ba za a matsa mata ba to والذين قالوا بالامر بالرجعه اختلفوا متى يقع طلاق بعد الرجعه ان شاء wanda suka ce wato za a umarce shi da ya dawo da ita sun yi sabani na cewa yaushe ne sakin yake afkuwa bayan ya dawo da ita ya ga dama yaushe ne akwai wanda suka shaddanta cewa zai rike matarsa ne har sai ta yi tsarki daga wannan al'ada sannan ta ƙara wata al'adar sun mata sun man sha a tsallaka hawa in sha a tsaka haka ma hadisin ne in ya ga dama ya saki matarsa in ya ga dama ya rike ta wannan magana imam malik ce da imam shafi akwai wanda kuma suka ce a bal yuraji a haka ya dawo da matarsa kai tsaye fa idza dawwat min tilkal haiza allati dallaka biya fa in sha amsaka wa in sha dallaka kawai zai dawo da matarsa eh zai kyale ta in ya ga dama ya rike dan ya ga dama shi ma ya rike abu hanifa da mutanen kufa su suka yi wannan magana wa kullu malik ya rabi da laƙin sunna an yi dalika habi dorin lan ya masa habi lam yara al'amra bi raj'ati idza dalaka habi dorin masa habi wato su kuma duk waɗanda suka sharɗanta cewa shi sakin sunna mutum ya saki matarsa a tsarkin da bai tare da ita bane su ba sa ganin umarni da dawo da ita idan mutum ya saki matarsa fi dorin mazhabi a ƙarshen da wato ya sadu da ita su ba sa ganin sai sai an umarce shi ya dawo da ita fa'uda fa'uda idan arba'u masail to akan wannan magana da sai akwai matsaloli guda hudu na farko shine hal ya qawa hadha talaqu amla mutum ne matar da ta yi sarki kuma ya sadu da ita sanne ya sake ta me hukuncin wannan to sai aka ce akwai maganganu hudu a tsakanin wannan ta farko shine hal ya qawa hadha talaqu amla shin sakin nan da ya yi gobe ba magana ta farko kenan ta biyu kuma in waqa'a fa hal yujbaru ala raj'ati am yu'maru faqat idan sakin yayi za a tilasta masa ya dare ita ko kuwa za a umarce shi ne kawai in yayi ogo in bai mutu kenan biyu to sai yace na uku mata wa yuqi'u talaqa ba'da al-ijbari wan nadb yaushe ne sakin yake afkuwa bayan an tilasta mai ya dare ita din kamar da aka tilasta ibn Umar da kuma an so ya dare ita din sannan na hudu magana ta hudu yaushe ne ya kamata a tilastawa mutum idan ya irin wannan kwangariya to sai yace matsala ta farko shine kusa abin da nake so mu riki fa innal jumhura inna ma saru ila anna talaqa in waqa'a fil haidhi i'tadda bi jumhur mafiya yawan malamai sun taba kan cewa idan mutum ya saki iyalinsa lokacin tana al'ada to za a irga shine maganar da yayi da yayi na cewa mu yi matsalar wannan shine za a irga wannan sakin kun ga duk da yayi saki na bid'a to za a irga shi ai kenan wannan maganar jumhur ce wa kana talaqan li qawli sallallahu alaihi wasallam suka ce saki yayi saboda fadin annabi hadisi ibn Umar cewa muruhu bal yurajiha ko umarce ke mai da ita kalu zai ka ce wa raj'atu la takuna illa ba'da talaqi ku duba yadda ake bijo shi ko saki ba a taba yin za in ba bayan an bayar kome ba a yin za sai an yi saki kada waje an ce komai da ida in ba ta katta kaiwa shi wancan ba saki bane sunansa biko amma wannan saki ne sunansa kome haka bahaushe yake bambancewa saboda haka kome daban biko daban idan dai take ne sunansa kome haka ne ko ku kiyaye to sai dai to ba a taba yin kome in ba an yi saki ba sai ce wa rawar shafi an muslim bin khalid an bin jurayj allahum arsalu ila nafi'i sun aika wa zamu ji wannan alwaji sun maka koma wayannan bayan Allah sun aika wa nafi'i maula ibnu umar yas'alunahu hal wato hudibar da linkata ibnu umar ala ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ai kirga sakin nan da ibnu umar yayi zamanin annabi ai kirga da sakin tambayar da suka yi lokacin da ibnu umar yayi saki tana al'ada sakin da an kirga da shi ko ba kirga da shi ba kana na'am na biyu maula ibnu umar yace kwarai ko an kirga da shi وروي انه الذي كان يفتي به ابن عمر كما an rawaito daga Rabi'u din cewa Abdullahi dan Umar yana fatawa da haka cewa duk wanda ya tafi wajen da tana al'ada sakin yayi sakin ya yi wa amma mallam ya raha da talaka waqi'an to waɗanda suke ganin kuma sakin bai ba to za mu jira ayyukan sai ce fa innahu akamada umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam su kuma sun dogara da fadin wato gamewar fadin annabi alaihi salatu wasallam da yake cewa kullu fi'lin aw amalin laysa alaihi amruna fa huwa rajul duk wani aiki ko kuma wato kowane irin aiki da babu umarnin mu akan sa to fa huwa rajul ai marzul an yi rejectin din sa babu shi kamar ma babu ne to kun ji dalilin na biyu وقالوا كفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه annabi alaihi salatu wasalam ya umarce shi ne na cewa wato ya mayar da ita saboda ya rika jin cewa bi adami nufufi kamar ma wannan abin da yake zarti ba bi kuma kuma bai zarti ba wa bil jumla wa sababul ikhtilaf to a dunkule malai dalilin da ya janyo sabani shine hali shurudin lati tarada ha shar'u fi talaqi as-sunni hiya shurudu sihhati wal ijza am shurudi kamalin wa tamam to anan fito ne duk gaba ɗaya rigewa anan take abin da ya janyo sabani shine sun tafi akan cewa shin sharadin da aka gindaya akan saki na bid'a wato sharadi ne na sihhatin wa ijza'in ko kuma sharadi ne na kamalin wa tamamin idan ka ce sharru siha wa ijza shine sharrin da yake nuna inganci da isarwa a ce abu kaza ya inganta me yake ke rashin inganci me yake ke inganci kai rashin inganci in kuma ka ce abu kaza bai inganta ba yayi bai ba to wannan shine masu guri na farko kenan na biyu kuma ka ce a sifatu kamalin wa tamam sifa ce ta kamala da cika shi kuma kamala kamar yadda ake bayarwa a wankan gafar wankan jaraba sai ce akwai sifatul kamal akwai sifatul ijza sifatul kamal shi ne mutum ya zo yin wankan jaraba ya yi hada da alwala ko sifatul kamal kenan amma da zai zo zai yi alwala ya wankan sa a shawa ko a kogi ko a swimming pool wankan jaraba kuma idan ya wankan ya yi gode ba wannan abu ne da zuwa da yanzu cewa wato a kowanne suka tafi a kan sifatu sai hajjin wa ijiza cewa in suka ce ba bai ba suna nufin sakin babu shi a kowanne kuma suka ce saki ya yi amma bai kyauta ba shi ne kamal wa kamal sun jiya cewa cikarsa misali ana zo ɗari biyu da ɗari amma da yanzu zai zama da hamsin cikin ɗari ko ɗari shi ke nan maganar da shi ne abinda ba da yake faɗa a to shi ne yake cewa wannan shi ne sharaɗan da aka kawo an gane ko waɗannan su ne sharaɗan shi ne sibatu kamal wanda ba man ƙara shuruɗin ijiza to wanda suka ce sharaɗi ne na ijiza sai suka ce la ya kawo talaqul ladhi wato qudima hadhihi sifa wannan sakin da aka yi wanda ya rasa wannan sifar to bai ba ومن قال شروط كمال وتمام قال يقع ويندب الى ان يقع كاملا fani mu eh su kuma ta ce yayi amma za a dawo da shi dan ya cika shi ya zama cikakke din an gane za a mai da shi kan turba zai zama wato su abin da suke magana a nan shine sai yayi amma ya koma ya kammala shi ya zama cikakke ta bin ka'idar da Allah ya dora shi ne sifatu kamar wata mamfin kenan to zai ce a inna lillahi na na hello laikon kuma ta biyu shi ne wanda suke cewa wa amal matsalatu saniya wa hiya hal yujbaru ala raj'ati am la aw la yujbar la atila tabar ya dawo da ita ko ba za a tilasta masa ba shine matsala ta biyu ya kai ya kai ومن اعتمد ظاهر الامر duk wanda ya dogara da zahirin umarnin kadai wa huwa lujubu ala ma huwa alaihi inda jumhur wato suna ganin wajibi ne kawai shi wato umarnin na wajibi ne kamar yadda jumhur suka tafi akai kala yujibu kace za a tilasta ba ومن لاحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الثلاث واقعا على هذا الامر هو على النبي amma wanda suke ganin wannan sakin ya riga ya yi kuwa suka ce wannan umarnin alal najmi ba na wajibi bane na mahdubi ne istihbab ne matsala ta uku wa mata yuqi'u talaqa ba'da al-ijbab fa inna min istira'i tambi zalika an yutika ha hatta ta dora to yanzu ne sakin yake afkuwa bayan an tilasta ta ya dawo da ita din domin gashi an ce rike ta har sai ta yi tsarki ثم تحيد ثم تدور فإنما صار لذلك لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمر لو ده أن سامو نفسي ده حديث ابن عمر كي تي كما يجي قباتا قالوا والمعنى ذكرت في ذلك لتصيح رجعة بالولد في الطهور وإذن وننكو من ينجن تتحنى السادوة لإذا لوكسين ده جيني ترجي الذي بعد الحيض باين جاي الأداء لأنه لو طلقها في الطهور الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الثلاث الآخر عدة لأنه كان يكون كالمطلق قبل الدخول domin wai hukuncin da aka jire zama kamar da aka saka ne ba zane da ita ba wa bil jumlati fa qalu inna min sharti raj'ati wujudi zamani yasihu fihi al wada yana daga sharadin komi shine a samu lokacin da wato lokacin taruwa zai inganta to da wannan dalilin suka rike suka makalkale cewa za ta fa kanta dalili na hudu wa mal masala to raji'a wa hiya madawid bar yauje ne za a dora a tilan ta kai fa inna ma da ba mali ila annahu yujbaru ala raj'atiha li tuli zamanin idda ya annahu zamanul ladhi lahu fi irtijaruha wa amma ashabu fa inna ma fa innahu inna ma sara bi hadha ila zahiril hadith shi ashab wannan dukkan maganganun da suke cewa ya tafi akan kawai za a kalli zahirin hadisin cewa murhu fa yuraji ha ta da dura fa dalla zalika ala anna al muraja'a kanat fil haiba babu wai wancan maganganun da aka yi cewa sai an bari kawai a lokacin da take al'adar al'adar a lokacin za a ce a mai da ita sai ce inna ma umira bi muraja'ati hali Allah ta dulu alaiha al idda an ce a dawo da ita ne a lokacin saboda ka idda da zai zo shi za a ke ta magana akan wanda ya saki mace ta zo tana cikin tana cikin yin jini sai kara mata wani sakin misali buran ta biyu da ta yi jini daya tana da biyu kawai sai kara mata wani sakin ya idda ta za ta rawa ta yi da saki ya yi talatar da kururin ko to dai ta yi jini ɗaya saura biyu ta gama ba to kawai sai ƙara wani sake yawwa za ta sake sabuwar ta yaya ya rubu kun ji abin da ya ji mata yake za ta sake sabon kirki saboda haka ta yi jini ɗaya sai kuma sakinta to kuma saki nawa biyu kenan duk kun yadda ɗan jijiya ta yadda kawo Tubara mu ba. Wa aidan fa innahu qala inna ma umira bi muraji'ati li an la tatula 'alayha al-idda وإذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بهذه الجماع فإن قلنا إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها عدوا سيدي وعلى هذا التعريف فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة فسبب الاختلاف هو سبب اختلاف في علة الأمر بالردة duk da ya yi wannan bayanin abin da nake so ku fahimta ko san hukuncin da malamai suke akwai wani bayani dan a gaba shine idan mutum ya saki matar sa saki daya a wannan hukuncin da ya ji mata yanzu ya faɗa in take biyu ne ba to sai ta tashi amma take duka ya auku to abin da malamai suka ce ai in za ku iya tunawa me ce ta hikimar da ta bara sun dawo da ku baya menene hikimar da ta sa aka ce at-talaqu marratan ai na faɗa aka ba menene dalili menene dalili da yasa aya ta sauka bara ma rubo wannan saboda na ka mazarwanci ne kai menene dalilin da yasa aka ce daga yanzu saki biyu za a rufe barkatai wahala ba ta ce ita ce illa idan mutum ya zo zai ji wa jinsu saukai sai ta kusa gama ita ya ce na da shi tun kullu na da kyau a nan magana da kai akwai da yadda wanda amma ba ta da karfi ba ita ce rajiha ba rajiha ita ce cewa idan miji ya yi wa mace haka to sakin ya yi amma za ta dora domin so kake ka tsawaita mata idda kun fahimta da kyau ko to tun da so kake ka tsawaita sai musulunci ya ɗauke ya ce ta ɗauka biyar duk lokacin da ya zo ba ma mata idda biyu ko gajeriyar za ta ɗauka ba mugunta ba ce ta za a ƙara mata wani sakin yanzu to ba za ta sake illar ba tsora za ta in saura jin ke da gama to ta gama kuma take ni kai shi ne abin da muke magana in eh saboda wancan in ba haka ba to za a cutar da mata shi kuma zunubi baya ta haka kwata kwata yawwa saboda haka ko da yake ma ja'ala alaikum fi dini min haraji Allah ya kawo hukunci ba ya kuntatawa cikin addini addinin mu babu shi to mu je karatun mu sai ce wa amma dalilu ala wuqi'iha dalilin da yasa yake nuna wato abkuwar take an sa'id bin jubayr an bin umar qala to gashi nan magana da yanzu kun ga tsakko da yanzu anan daga abdullahi da umar Allah ya kara wanda ya dace huti bata alayya bi tadliqatin nabiya ta cikin nan yanzu cewa an lissafa mun cewa wannan sakin da na yi saki an lissafa shi a cikin layin ne. Ƙalil Hafizu Bilfashi, Mala Hafizu, Ibn Hajar al-Asqalani ya fita a fita wata fata ulbari mujalladi na tara, shafi na dari uku da hamsin da uku. Ya ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-amiru bil muraja'a. Annabi ne mai umarni da a komar da mace idan an sake ta. wa huwa al-murshid li umar kuma shi ya nutar da abdullahi da umar bi ma ya fa'alu cikin abin da ya aiwatar cewa idza arada talaqaha ba'da zalik cikin abin da zai yi idan yana nufin sakin da bayan haka daga yanzu yana so ya sake ta to ga abin da ake so yi sai ce wa idza akhbara ibnu umar anna alladhi waqa'a minhu idan abdullahi umar da kansa ya bada labarin cewa abin da ya faru a gare shi cewa huzibat alayhi an lissafa ba bi tadliqatin da cewa take ne kana ihtimalu zalika kana ihtimalu an yakuna alladhi ataba alayhi ghayra alladhi sallallahu alaihi wasallam ba'idan jiddan lallai duk wanda zai lissafa masa wani abu daban ba annabi alaihi salatu wassalam ba yayi wani bayani kamar da muka ta kawo a cikin wannan littafin bayan na littafin annabi alaihi salatu wassalam to yayi nisa da nasu nisa ba ku ba yayi nisa da nasu domin annabi alaihi salatu wasallam ya lissafa masa a matsayin saki cewa saki yayi saki daya to duk wanda zai zo lissafa ba saki bane to yayi nisa da nan sun nisa ba kusa ba abin da malai yake faɗa kenan ma ihtibabi alqara'in fi hadhihi alqissati bidalik tare da gwama dalilai dalilai sune alqara'in dalilai a wannan kissa wa kaifa yutakhayyal saboda mutum saboda me za a rika kai komo ko a rika a tarihin shine wato hararo abu a rika riya cewa annabi na umar ya fa'alu bil qissati kai an bi ra'ayi saboda me za a rika riya cewa abdullahi da umar ya aiwatar da wani abu da ra'ayinsa saboda me wa huwa yaqulu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan da kansa ya tiro mana yana ba mu labarin cewa lallai annabi alaihi salatu wasallam tagayyaba min sani'i yayi fushi sai da annabi ya bada rai dangane da aikin da ya bi da Umar yayi annabi bai ji dadin abin da ya ba saboda ni kai fa lam yushawiru fi ma yaf'alu bil qissati mazkura to saboda me ma za a ce bai zai shawarta annabi alaihi salatu wasallam cikin abin da zai aiwatar a kissan nan da za a ambata ba qala al-hadith hadith ibn hajar yace wa kada akhraja ibn wahab fi musnadihi an bin abi fi'l anna nafi'an akhbarahu cewa ibn wahabin ya fitar mana abu da nasa daga ibn abi zaidin cewa na biyu ya ba shi labari annabi na umar tsallaka mar'atahu wa hiya haidun abdullahi dan umar ya saki matarsa tana al'ada fa ta'ala umar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zali sai na wani je wa annabi tambaya akan haka fa kada zai ce murhu falyuraji'ha ita ce kalmar umarce shi ya mai da ita sun mai ha sannan ya rike da ya rike matarsa hatta ta tsura sai ta yi sarki قال ابن ابي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحده wato ibn abi ذئب ne yake faɗa daga annabi alaihi salatu wasallam yana cewa daga abdullahi dan umar cewa yana cewa wahiya wahidatun ɗaya قال ابن ابي ذئب وحدثني حمزه ابن ابي سفيان انه سمع سالم salim wanne kenan dan gidan ibnu umar kun za a ƴaƴansa akwai salim ko akwai bilal to akwai salim din yuhadithu an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam zalika an ji salim ma yana rawaito hadisi daga mahaifinsa shi kuma daga annabi alaihi salatu wasallam yana faɗin haka to ina sai yasa za a yi ko me yasa sai a ce an karu juna ilimi ko kuma sai an tayi mujadala قال الحافظ يجي وأخرجه الدار قدني من طريق يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب وابن اسحاق جميعا بسم فتر دغري عن نبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحده yace saki dai ne ka duba yawa garin ma za ka ga ya kawo fi takrij hadith manarus sabi ya kawo shi jima'a to sai yace yawa to shine ma da ya gaya mana wa hadha nasun fi mawdi' al-khilafi yajibu al-masir ilayhi kenan wannan nasi ne a gurin da aka yi sabani wanda wajibi ne a koma gurin wajibi ne a koma nasi ne da ya zama wajibi a koma wannan gurin me yasa saboda annabi ya yanke ya raba rigima kowa ya koma gurin salatu salam wato take uku wa amma in dallaka ha salatin bi lafzin wahidin inda mutum zai saki matarsa da lafazi guda daya saki uku da ce na sake ki saki uku ko ya rubuta ko ya bada au fi majlisin wahidin ko a yana zaune a guri ɗaya sai na sake ki ya kuma ƙarawa bai tashi ba fa ya kuma cewa na kuma sakaki na kuma sake ki zai dai faɗa haka uku to inda zai yi wannan sai ma da yace fa inna ma yaqa'u wahidatan to za a ce yayi saki ɗaya da saki uku a kalma ɗaya da saki ɗaya bayan ɗaya a guri ɗaya duk sunan sa saki ɗaya lima rawahu muslim an ibn abbas qala saboda abin da imam muslim ya rawaito daga abdullahi da abbas qala yace kana talaqu ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam saki ya kasance zamanin annabi alaihi salatu wasalam wa abi bakr da kuma zamanin da na Abubakar wa sanatayn min khilafati Umar da shekara biyu na khilafa na sayyidina Umar kaga shekara hudu da watanni kenan domin a dai na Abubakar shekara biyu yayi da watanni to dai na Umar yazo a shekara biyu da a shekarun da yayi yawa shekara biyu farko talaqu salati wahida duk a wannan lokacin da zamanin Annabi da zamanin sayyidina Umar shekara Abubakar shekara biyu da wata biyu da zamanin sayyidina Umar shekara biyu gaba ɗaya duk wanda ya saki uku a kalma ɗaya sunansa saki ɗaya ko kuma ya saki uku a guri ɗaya yana zaune sunansa saki ɗaya فقال عمر بن الخطاب وعبد الله سيدنا عمر الله يقال عمر سيدنا جيري في إن الناس قد استعجلوا في أمر كاي wato ba na ga mutane suna gaggawa cikin wani al'amari kadi kanat lahum fihi alaqu wanda ana buƙatar sannu sannu a cikin sa shine al'anat التأني هو العجلة من الجلال والتأني من الله تجين على أنا تقول أبو سنسل فلو أمضيناه عليه إنا ما زام زلتم مدري ويا غانا وتاري بيجي كو وتي جلا تجي تجي زام زيناه يا غانا تو وتاري wannan sai ce ina ma za mu zartar da wannan abu fa amdahu alaihim kawai sai zo ya zartar wa mutane wa ra'ayi Umar hada ijtihadun min wannan ra'ayin sai na Umar ne kuma ijtihadi ne idan kai ijtihadi kada ki kara da lada biyu in kai kuskure kara da lada daya sai ce gayatu an ya kuna sa'igan li maslihati ra'aha karke ka kai mashi aka ce to sai na Umar yayi wannan ne dan wata maslaha da yake gani ya koro wannan matsalar saboda wata maslaha da yake gani wala ya juzu tarku ma abta bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana yake baya halatta a bar abin da annabi ya fata wani wa kana alaihi ashabu bi ahdihi wa ahdi khalifatihi sahaba annabi alaihi salatu wasallam akan wannan suke da wato annabi yana kan wannan sannan sahabbansa suna kai a zamaninsa wa adi kalibati da kuma zamanin haligogunsa shi kan sai na bakar haka yi duniya ana saki uku a daya shi ma sai na umar sai shekara biyun sa haka har zuwa karshe yake to bai da za mu wafatawar annabi mu dauki sai na umar sai ce rabi'an na hudu min haitu raja'a wa adamuha to kun ga nan abin da yake zo da ya yanzu a mazhabin malikiya in ka je kotun malikiya sai take uku yana amma idan alkali zai iya fita daga wani gurin ko kuma fatawa ka ne ma gurin wani malami to za a baka fatawa da wannan musamman saboda maslahar ba a so aure ya rika lalacewa sannan babu wata fatawa da take za a gyara saki uku ɗaya bayan ɗaya da tsinkiya babu ita an gane ku yawa gwaɗi wai da tsinkiya a ƙauye haka suke yi sai a ce a kawo tsinkiya sai a gyara auren ba ma take ne uku ba ba a kalma ɗaya a'a ɗaya bayan ɗaya eh an ta yi idda an kuma yi an kuma yi da ce to an a ka tinkiya za a gyara lallai ba ba ma da rago ba da tinkiya za a ita ake gyarewa da ita ake gyarewa to sai ya ce kaga wannan kai ke mun ji wannan matsalan kana so ka fada aiki ba ka koma ibn rushd ka je da suke ta kawo maganganu amma dai mun ji dalilin da yasa aka ce saki dina yasa shaykhul islam ibn taymiyyah al-awrani a cikin majmu'ul al-fatawa yana kan wannan fatawa sai dai daga cikin matsalan ma da ya samu lokacin da ya rika ba da fatawa kenan dalilin da yasa wani sarki ya sa aka saure shi akan wannan fatawa yace ba za mu doka da kan abinda annaba alaihi salatu wasallam yake akai wa abubakar yake ba kai kuma sun ma kuma da karshe aka ce ke da yazo bayan ya zo mutuwa yake ina ma sai ce ina ma bata wannan da ya bayar ya canja wa mutane sun koma ta annaba alaihi salatu wasallam to kaga ko ai ya fita tunda ya zanar har an ji yawa ai Allahumma amin to da haka wannan shi an gane ko shi za a ɗaya daga cikin fatoyin da wato da wayancan suke cewa wai sai na umar duk ya cuci mutane da tuni wai zama da yara kawo takarda da za a yanzu shi ne wani malami usman hamid malami mai wata minar tarik cikin randolin da ya yi da irin abubuwansa yake cewa to ai bayan allah ya ce sai na umar din nan ba bayan da annabi ya ce a kawo takarda ba a kawo ba cewa hasuna kitabullah yace bayan nan mace yake ko an gane ko yace bayan yace ranar litinin ba ranar alhamis annabi alaihi salatu wasalam yace a kawo takardar nan kuma ba a kawo takardar ba Daga ita ya tafi alwala, zai je alwala sun yi karo da jiwa. An gane ko, to sai yace rana alhamis ne annabi yace a kawo takardar nan wannan na fara ne saboda ɗaliban ilimi ran alhamis yace a kawo takardar ba a kawo ba sannan bai bar duniya ba jiran litinin Allah ya sa kun gane sakon yawa eh an samu kwanaki kaga inda wani abu ne wanda yake nabibi zartace ai zai kuma cewa lallai a miko masa tunda kun ce zai na Umar ya hana to ai ya fitar zai na Ali yana nan shi ne magana ko sai zai na ne zai ɗauko ya ta mata sannan abu na biyu da kuka ce duk an lalata addini don ko ba ta more na ji a zafin da yana cewa yana cewa hatta sallah an lalata da zo nake zo ya gyara sallah cewa duk sahabbai sun lalata sallah kaza kaza kaza abin da muke yi din nan da ya ma fi sallar saboda sallar ba an lalata da Allah da kulle na da ji a san wanda yake eh saboda haka an lalata ta sai kawo wannan yake zuwa to abin tambaya a nan shi ne kaga ahlul bait ba kawo takaddan nan ba ko ba kawo an sai addinin nan ba nan ji ba da addini addinin mu bai lalace ba to akan wani addini ahlul bait suke akai yanzu tunda ba kawo takaddar ba eh idan kuma a kan addinin da suke su waye ba ka takarda ba a ina suka samu tunda ba kawo takarda an faɗi authentic addini ko ba haka bane ya kamata a gaya masu duk irin wayannan abubuwan shi ya kamata a ce man ya ji ila wa huwa al-muhtad kawai wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida Allahumma amin to saboda haka tare sai yake to nan min haythu raja'a na hudu wato ta abin da ya shafi kome wa adamu hada rashin koma a talaqo imma raja'in wa imma wa imma ba'in shi saki ko dai raja'i ko kuma wanda ba komi ko wanda za a yi komi ko wanda ba za a yi komi ba imma an ya kuna bainunatin sugura shi kuma koman ko da ya zamto karami ko babba a talaku raja'i tubara ba za ta biyu wanne ne tubara wanne ne kubara shi ko me akwai karami akwai babba wanne ne karami wanne ne babba
karami shi ne wanda za a yi ba ba ta gama gina ba
wanda za a yi ba ta gama ba ta gama idda ba yawa Ehem.
shi kuma babba Wa- wannan ka fahimta da kyau da ya ka ji bara mu biyo wannan gabar wata kila ta mutu cewa a talaqu raj'i kaga komai wanda za a yi komai sai ce huwa talaqul madkhul biha fi ghairi muqabalati mali wa lam yasbiqu talaqun aslan aw kana masbuqan bi talqatin wahida kaji ya kirawo shi wanda ka faɗa yanzu a matsayin raj'i cewa shi shine wato um, talaqul madkhul biha fi ghairi muqabalati mali shine sakin wanda wato aka sadu da ita ba tare da an ba da wani kuɗi ba walam yasbiqu talaqun aslan kuma ba wani saki jinda ba yanzu ne aka yi ya zama daya au kana masbuqan bi talqatin wahida ko kuma da dan an mata saki daya sai ce sunan wannan raja'i to shi ne nace wanne ne wanda yake a talaqun ba'in din wanne ne subra wanne ne kubra shi ne tambaya ta kawai ya ce akwai babba wanda ba komi a lokacin ba ka da ikon ka ce na dawo da shi wanne ne subra wanne ne kubra shi ne tambaya ta bayan take uku ba ba sakani a nan mun yadda duk wanda ya saki matarsa bayan take uku ɗaya bayan ɗaya shi ne talaqun ba'in kubra dole ne su gara in ka nisa ba mu wanda ya ji wata ya faɗa yanzu zai ba a sunan sa da jari barakallahu fi wanda ta gama idda ya shiga cikin yan takara saki ɗaya ne yana da dama komai amma ya wasa da dama sa ta gama jini uku to bayin ne amma su gura bayin ne amma su gura saboda haka zai shiga layin yan takara ya kuma aurenta sabanin kubara in kubara ne a tashin ke a zaudan gaira shi zai zama kubara kubara tambaya tambaya wanda ya zo ko da yake tambayar zan yi yanzu amma amsar na gaba wanda ya zo yanzu aka yi kul'i wannan amsar ba za ta fito wata ila sai mun ji ne kul'i amma shi ma za mu zo ina bukata amsa cewa sugura ne ko kubara bara mu ji sai ya ce kana ta'ala a talaku maratan kashi dai da yau kashi biyu ne duk wanda ya ɗaya bayan ɗaya guda biyu an gama bai mutakun bi ma'rufin aw tasri'un bi ihsan daga nan ko ya rika matarsa ta hanyar kyautata yadda shari'a ta ce ko kuma ya sake ta wato bi ihsanin ya kyautata mata take kyakkyawa ya bata kuɗin jari da ɗan tebane da za ta je ta kula da kanta wal mutallaqatu talaqa raj'iyyan aw raj'iyyan zawjatan ma damat fi iddatiha duk wanda ya saki matarsa sakin da za a yi gobe to matarsa ce mutukar tana cikin idda wani zaujiya haƙƙu muraja'atiha sannan mijinta yana da damar ya dawo da ita fi ayyu waqatin sha duk lokacin da ya ga dama wai wani da ya saki matarsa da ya saki matar ta irin su ba auren ba dadewa ba sai ya zo sai ta kwalliya da tura masa a wasa sai ta tura ma a wata uku ka san irin matsalar sai ta tafi gidan su saboda iyayen ta sun zo an yi samu matsala sosai sabon aure ne bai dade ba sai ta tafi gidan su sai ta tura ma ta zo tana ta baki hakuri cewa dan Allah ya kaza kaza dan Allah ne ka zo ka tafi da ni kaza kaza kaza mudina waye shi ko ya banza da ita to saboda haka har sai da aka kai gaban da aka kai gaban da wato kawai sai sai da shi kenan na dawo da shi eh kawai tsabtan cewa na dawo da shi to so da haka kawai sai sai yayanta da iyayen suka ce wallahi ba ki dawo ba aka rika bugawa kaza kaza kaza kaza ina a wallahi ba ki yi ba ki ya isa to shi ne ake tambayar malam malam ina ji wala abin bala'i cewa kaza kaza yake to suka ce su kan wallahi bin ta ba ai dan aka zo aka ce yawwa inda tana karewa suna lissafi dama aka zo aka ce ai shi kenan wani ya zo zance ta ce ba za ta fita ba aka ce sai ta fita aka ce ya zo yace shi fa ya dawo da matar suka ce wallahi ba kai ta ba san ba wani dawo da ita ma gama jini yace to ai tun lokaci kaza ya dawo da ita gashi ma a waya yayi kaza suka ce wallahi ba ta dawo ba to shi ne aka ce me hukuncin wannan ake tambayar bala ne bala yace mata ta dawo babu ya ba da wani hurumi saboda a wannan lokacin idan yace ta dawo ta riga ta gama komawa ba su da wani hurumi sai dai idan wani abu ne da ake na haƙƙi wanda suke jin ba za ta koma ba a je gurin alƙali shi alƙali daga nan ya zai amma magana cewa ta dawo to ta dawo eh ai shi ma yana cikin matsalolin da suka tattauna cewa cewa a kafa shedu wajibi ne ko mutahabbi shi ma yana nan da za a ce sifatul kamal da sifatul ijza cewa baka kyauta ba in ba shi eh wa ajidu da wai adilun minkum tana nan amma idan ba kai hakan ta yi domin ki dawo da mace ai da magana ne ko da aiki kashi biyu zai iya yi da magana ko kuma yi da aiki tana gidan kawai zai biyo zuran da ya zo na da ita to ya bai da ita ko da bai ce kin dawo ba in dai bata gama ba to shi ne wannan to sai ya ce mana wala yi tsara'u rizaha to gaba magana ba shakanta sai ta yadda ba wala izin waliha ko izinin waliyinta ba daya qala ta'ala Allah ya yi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna su wadanda aka saka za su zauna ne da akan kansu za su zauna su zaman dako salatata qur'in hajjini uku mun yi wannan magana cewa an yi sabani jini ne alqur'u ko ad-duhur jini ne ko kuwa malamai jumhur jumhurin malamai har kula bawo rajiri sun tafi akan zuwa ƙuri'i jini ne sauran malamai kuma suka tafi akan cewa tsarki ne in ban manta ba da malikiya ka duba yau da rufe ɗinka za ka gani amma sai muka zo muka yi magana da ku a baya cewa tsakanin jini da tsarki wanne ne ya fi tsawon idda tsarki ya fi tsawon idda ya fi tsawo domin ba bayan ta gama jinin wai sai ta yi tsarki kuma shi ko wannan tana yin jinin ko wata gaba ba dan takara zai zo kuma za ta yi aure shi ne bambanci wanda ka sai ya jira ta gama jinin tsaf sannan ta yi tsarki sannan ya shiga layin yan takara ya nema in ya ci kare in mai in ya faɗi takara ya je yawwa to saboda haka sai ya ce to qala ta yawwa wala illu lahunna baya halatta a gare su an yaftumna ma khalaqa Allahu su ɓoye abin da Allah ya halitta musu bi al'adun da cikin mahaifin in kunna yu'min na billahi wa yawmil akhir in har sun kasance sun kiwani da Allah da ranar lahira in ba kuma tawhi za ka ce matsalar saki da matsalar jini matsalar saki alqawlu qawluhu matsalar jini alqawlu qawluha saboda in daga dama sai koye cikin bayan da zaka ko ta ce ta gama inda alhali ba ta gama ba ba yadda za ka yi shi za ka ba su amana cewa amana ce saboda matsalar shi ne idan ba haka aka yi wato za ta shiga da ɗan wani gidan wani to shi za wata matsalar da na taɓa gaya muku nan wata yar boko ta tana kallon mu ta bayan gidan tana tambaya cewa wai tunda ana tsakanin yanzu ai da yare noli har yanzu ba na manta karɓar nan da yare noli a ce sai an yi wani jini uku a kaza kaza kaza kaza eh ita tato ballantana a gyara ba ba maganin malami ba ce ai inda me wai an ce mata illa ai libera'atin rahim sai ta ce ai a malam suna ganin da yan sunoni ba je an wani wai ba a bukatar wai tun da ne yau gashi ana tsakanin yanzu eh eh saboda haka wai da an yi tsakanin kawai shi kenan ba wani zancen eh ta fi Allah ganewa eh da wayewa kam civilized woman yar boko za a yi wa Allah gyara saboda haka wannan shine ne daga cikin matsalolin da wato ake fama da su duk irin da wato duk irin gogewa da wayewa kan Allah ya bada hukunci kawai ka hukunci shi yawa abin da ake bukata kenan ka sallama wa Allah madaukakin sarki ba tare da kayi masa karambani ba to ba ruwan mu da wannan to sai yace in kullu yu'minu billahi wal yawmil akhir ka ji sharadi matukar sun yi imani da Allah da ranar lahira wa bu'aunatuhunna ahaqqu bi raddihinna kun ji ko mazajen su suke da haƙƙin dawo da su fi zalika akan irin wannan yanayi in aradu islaha idan suna son su yi sulhu a junansu to mun ji wannan alkulu kuli shine ke darubu taribu taribin kuli shine alkulu lugatan kuli a luga shine ma'qudun min khala'a tauba idza azala an turo shi ne daga kalmar da cewa khala'a tauba ya tufe kaya idan ya kauda kayan daga cikin sa li'anna al-mar'ata libasu rajuli domin mace tufafin namiji ce wa rajulu libasu laha shi ma namiji tufafin mace ne قال تعالى الله تعالى الله يتي هن لباس لكم وانتم لباس لهن ku tibabun su ne su ma tibabun ku ne idan ka auro mace mai jejen guru wadda ba za ta riba ba a fili wato wata zama ma ta basu duk wani sirrin ka makota sun sani da kawayen da to wannan ba libasin lakum bane tibabi ji ne kaga yanzu hatta ba wai iya jikin ka ba wanda wai wanda wai sun ka ba wanda ya sani daga kai sai Allah sai ita idan a gaban ta kasa misali saboda haka kamata yayi ta zaman ma haka cewa babu wanda ya san me yake cikin ka eh ta san sirrin ka shi za a ga wasu daga cikin abubuwan da suke kawowa wani zai zo ya samu abin alheri ma ya kiyaye wa matar zai samu promotion amma Allah ba za ta ji ba ya sami fita kasar waje za a fita da shi zai je workshop ko kaza kaza kaza da sauransu ba za ta ji ba sab ba za ta ji ba me yasa saboda shegen surutun ta gunsu gunsu gunsarji an gane ku da ta ji za ta fesa za ka jera sai ai mota ya fi amala ba za ta ji wani jeran da aka zo da ita saboda kafin ka ce ne wannan duka ta gaya wa mutane to shi ne abin da ba yake faɗa a ne yake cewa to wajibi ne wata ta zama wannan kuma ba wa Allah ko kai za ka bata tarbiyya idan ta gane cewa ga ɗabi'ar ka kai ba ka son sai gudu ba ka son maganar ka akwai ciki ba da abinci kawai aka yi ba ka nuna mata haka to za ka zauna lafiya akwai abin da za a iya faɗa ko wanda ba a faɗa to ka nuna wa iyalin ka abokiyar zaman ka haka ba kawai ka je kai ta ta ta sha sauro ka sha sauro kana a lobi da bako you are the golden beach in the river za ka gane cewa ba golden beach ba ne zai ta zo Allah to shi ne yake gaya ma nan ji wa araba wal fuqaha wa ma malamu bi yusa ce bi annahu firaqu rajuli zawjatahu bi badanin ya'khudhu minha shi ne mutum ya rabu da matarsa da wani canji shine badal wani dan abun duniya ya kudu minha da zai karba daga gare ta wa yusamma fidiyatun wabtida ana kiran sa fansa ko cikar fansa eh shi ne al-ibtida mashru'iyatu shar'an duwarsa sau na ga lokacin yayi bara mu je ta gaba sai mu tsaya zamu je can mu tsaya a daidai tahziru rijal min adl nisa mu tsaya ana zamu je dan sa idan shaddal kilabu bainal zawjaini idan sabani ya tsananta tsakanin ma'aurata ولم يمكن التوفيق بينهما ba samu daidaituwa tsakanin su ba wa rajibatil mar'atu fil firaqi matar take kwadayin su rabu sai ce to sai ma da yake jazalaha ya halatta gare ta an tabdiya nafsa halin zaujiya ta fanci kanta daga mijinta limani da dukiya ta awizan lahu saboda makofi ya zama shine iwan a ce masu da iwan abin da zai zama canji gare ni an darar gabarin cutarwa allazi yalhaquhu bi firaqiha wanda zai haɗu da shi ta hanyar rabuwa da ita dan wannan abin da ake baki da duniya shi zai kamar da aka ce baki kuɗi ke ma ya sake shi to ke ma yanzu in kika sake shi ya kamata ki baki wannan kuɗin ki baki wanda zai dan samu saukin rai a cikin zuciyarsa qala ta'ala Allah yake wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an baya halatta a gare ku ku karba abin da kuka ba su na wani abu illa an yakhafa sai dai suna jin tsoro duk su biyu Allah ya kima hududallah da shi da ita ba za ta tsaye da dokar Allah ba shi yana jin tsoron fada wani abu na zina ita ma haka ko kuma na rashin saban Allah kawai kamar yadda wata baiwa Allah ta ce da aka yi aka yi ta koma gidan mutum aka yi aka yi ta ce ba bai ban koma amma in na koma fa dalilin ni duk yan wuta ne ai kun gane yaran ku cewa dalilin ni duk yan wuta ne mu shine wato wannan abin da ya da wuce za mu dora to shine illa da ya kawo to sai ce wa fa in kuntum Allah yuqima hududallah idan kuna jin tsoron ba za ku tsaye da dokar Allah ba sai Allah yake fala juna alaihi ma fi mabtada bi babu laifi a gare shi cikin abin da ta fanki kanta da shi in aka ce kawo ayar kulli a cikin Qur'ani wannan ayar aya ta 229 ita ce a cikin Baqara وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جر ثابت بن قيس بن شماس تازو برع النبي فقالت يا رسول الله يا ما إكرا الله ما أنكم عليها ثابت في دين الله ولا خلق بانا زرجين ثابت ابن قيس dangane da addinin Allah ko ɗabi'a ba na zargin sa ko ɗaya mutumin kirki ne yana da halaye masu kyau sannan ga ibada illa anni akhafu al-kufra sai tace sai dai ina jin tsoron fadawa kafirci fa kana rasulullahi kun ga haka ake son bai fatawa ya zama bai fahimta akwai lokacin da wani zai zo yi ma tambaya baya baya baka bukatar sai ya bude ma abu kawai akwai sako da zai tura ba kai za ka gane da kanka saboda haka sai annabi alaihi salatu wasallam har ya gane zanzan sai ya ce da ya tabbata rudina alaihi haqiqatahu za ki damar da gonan da ya baki a matsayin sadaki ita gona ma aka bata duk da cewa akwai ruwaya da ta zo wato wa inna alaihi mislatu mislu hudi bati tawbi abin da ta nuna ta ce wato gaskiya ba na zargin sa dabi'a da halayya amma ba geza gezar na gwani ce ne kawai haka dai shi kenan ba ta biyu ya ulil absar saboda haka sai annabi ya ce to zaki damar da gonar da ya baki fa qalat na'am da ce kwarai kuwa tana da ita kwarar da alaihi ta damar da gonarsa wa amara hu fa faraka annabi ya ce to kai kuma rabu da ita sai ta ga cewa kai ki rabu da ita kun ji wannan ko a tahbiru minhu tsoratarwa akai عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه سالت زوجها طلاقا ثوبان yace duk matar da ta nemi mijinta da ya sake ta min gairi ma ba'atin ba ta da wani laifi ba wani irin laifi ne yake sa ai saki wani kila ta ci mai zuwa miji irin wato abun ko abu dalilan da zai sa mata ta nemi a sake ta za mu kawo akwai su wajen guda bakwai da takwas da malamai suke kawowa ta ci mai zuwa tunda za mu je karfan karshen babu ne ka din za mu biyar za mu ji sai za mu koro sai insha Allah to sai yace wa anu radiyallahu anhu fa haramun alaiha ra'ihatul janna to haramun ne ta ji kanjin aljanna kuma kanjin aljanna ana jiyo da kanjin da tafiyar shekara da dari biyar وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي يتي المختلعات هن المنافقات دم ما أتكيسوا to kana neman munafukai su ne shahadattun munafukai kyau ba al-muqtali'atu hunna al-munafiqatu hadisi ne da ɗin hadda aka iya haka yake al-muqtali'atu hunna al-munafiqatu to amma kamar yadda muka faɗa ai za mu ji dalilin da zai sa a nemi zaki akwai su ta ce mai zuwa ya kamata mu ji domin akwai gurin da kuma ya halatta su nemi zaki insha Allah Allah ya yara mana lokaci yau wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da gaidi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a ta halin rayuwa da kunci da sana'o'i da sana'a da aiki da ake nema Allah madaukakin sarki ka biya mu bukatun su da alkhairi Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan kasa ta mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah madaukakin sarki masu neman kasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana akwai daura auren dan uwa Sayyid Muftar Salih sakaji ko asakazi ko kaga akwai asakazi da to shi sakazi yana zama a can baya yawwa to yana wuce an yi wani jirgin kowa ya gani akwai daura aurensa da Hassan Abdullahi Muhammad wanda za a yi ranar juma'an nan mai zuwa karfe biyu a masallacin bulama kawo mai gari yan wajejen kwanan mai yi kenan to muna fata Allah madaukakin zargi ya sa albarka a ciki Allah madaukakin zargi ya ba su zaman lafiya Allah ya sa karatu cikan da ake bi ya rike bai zube ba zo da yamma ya zube ga fadila ga mala yakubu sai ku ci zama a rika dan tuza masa insha Allah ta'ala to muna fata Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka ya ba su juriya da hakuri ina eh to kaji malamin ne yace ku kun rike karatu gaskiya kuma alama tambaya kenan babawa ya kamata ya zo ya samu alaikum alaikum salam an sayyid na'am Na'am?
To ya tafi masu.
Tam.
To amma yana cewa shi bai ba shi da Na'am.
Idan har lokacin da ba shi gama iyaye kuma ya yi yanzu da ke dawo ya yi abin da ya fasa. Kuma ni ba mu suka ja amma ya sani.
Amma ya faɗa da baki?
Kamar ya sani da ya A sallama daban ko saki. Sakace ko ko ai mun biya a baya. Ko to akwai bambanci tsakanin saki da sallama. Akwai wanda zai ce tafi gida an muka kawo hadisin na na Aisha. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa matarsa ta je gida. Kaga ba saki bane. Sannan wanne ne da muka kawo na sakin kuma? hadisin su ka'ab ibn malik shi muke so ne ke so ma an kawo yanzu kaga annabi alaihi salatu wasalam sai wa wa ka'ab ibn malik yayi cewa da aka ce matarsa ta tafi gida lokacin lokacin tuba sai ce a a a yawa sakin da zan yi annabi alaihi salatu wasalam ya ce masa a ba saki bane kai dai kawai kace ta tafi gida saboda haka idan mutum ya ce wa matarsa ta tafi gida sai an tambaye shi me yake nufi saboda haka ba daga cewa a tafi gida bane yake zama take sai an tambaye shi me yake nufi dan akwai wanda zai je tafi gidan kawai horo ne to yake wace je kai hankali tafi gida ki je ki hankali tana nan a matarsa kawai dai za a zo idan an gaji ne sai a je gurin alkali na? na? cewa ne matsayin ta ai ya ce cewa ya ce gida ya dawo da magana eh ya ce ne magana cewa ba saki bane cewa aka ce gida yawa eh shi za a tambaya sakin ta kai dole ko ko hutu ya bata ko da za a ce ta je gida din dan ta gane kurakuranta akwai wata kila aure zai kara ta hana shi sai an kawo ta ta zauna ne ce to ta dawo ƙwarai kuwa akwai duk wanda suke haka Allah saboda haka ba zaki bane gaskiya Allahu a'lam eh yawa saboda haka ya gabata a lura Allah ya dadar da mu Allah bada hukuncin sarki ya zama da albarka a rayuwar mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu shi kumbunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu shi kumbunta mata a gobe insha Allah kuma yadda aka saba a nan gandu akwai a iya hausawa kuma muna da adabul mufrad insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allahumma ajinna fi awqanina wa aslih aymatana wa la umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqab واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بدعاء برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين